Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manwala bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Barkanmu da sake haɗuwa da ku a cikin wannan jiran giya tamu mai albarka wadda muke mata take da tsakure daga tarihin Mal Albani Zaria wannan shine zango na biyar da ke zuwa muku daga wannan tasha tamu ta Albani TV kai ma da shan Allah. To ba mu gushe ba muna bibiyar wato marubucin asalin littafin wato Uh, kabir abubakar aminu inda yake mana uh, bayani game da halaye da ɗabi'un mala albani zaria za mu tashi kai tsaye da yake cewa cikin halayen mala albani zaria da ya fice a kansu akwai kana'a Allah ya kare mala albani zaria daga irin wannan matsanancin san abin duniyar da mafi yawan mu muke fama da shi abin da ya sha faɗa mana cewa shine yana neman kuɗi ne kawai don da'awarsa ta samu gata ta fuskar tattalin arziki saboda haka nema a ƙarshe ƙarshe rayuwarsa da ya samar wa da'awar da yanayi mai kyau na tattalin arziki sai ya sai ya daina tafiye tafiye ya kuma daina mafi yawan harkokin arziki da kasuwanci harkokin neman arziki ko kasuwanci da yake yi a baya baya ga wannan mala albani ya kasance yana yana iya zama ba shi da ko sisi inda da'awa za ta samu gata yakan hana cikinsa da ma iyalansa ya ba wani. Bari in cike wannan batun da yafiya. Malam ya sha labarta mana cewa shi fa baya kwana da damuwar cewa wane ya cuce shi. Ya ce mana san baya kwana da tunanin cewa wane ya cuce shi ko wane ya yi masa ƙazafi kuma baya fatan a ce ranar alkiyama sai an tsaida shi a gaban Allah shi da wani ɗan uwansa musulmi don wato a yi musu hisabi a an san mishi haƙƙinsa a gun wannan musulmi haƙƙin zagi ko cin mutunci ko ƙazafi ba da jimawa ba na taɓa karanta wani saƙon da injiniya abu amina ya yada a shafinsa na Facebook game da wata magana irin wannan. Asalin maganar Malalbani ya faɗi ta ne a karatun Sifatus Sala, sannan kuma ya maimaita ta a wurare da karatuttuka daban-daban, kamar a karatun Hikiba wanda ake yi a masallacin Rahama da ke Magume. A takaice yake cewa, in Allah ya so ranar gobe kiyama ba zan tsaya gaban Allah da wani musulmi ina neman haƙƙina a wurin shi ba. duk zagi da ƙazafin da ka yi mun ka je na yafe maka bata ma kanka lokaci kake yi in ka zo ka ce min malam na taɓa zagin ka ka yafe min tun kafin zagin na ce na yafe maka don haka dura zagi ko buhu nawa kake so karantarwar malam albani zaria Malam Albani Zaria ya fara karantarwa da wurwuri kamar yadda malam ɗin ya taɓa shaida mana cewa tun wajejen shekara ta 1986 ya fara zaman bayar da karatu a unguwarsu ta muciya da ke sabon garin Zaria. wani masallaci da ake cewa masallacin Alhaji Lawal Direba wanda ke 'yan awaki a muciya ɗin. Masallacin wani ɗan ƙarami ne a nan ne Malam Albani Zaria ya fara karantarwa. a lokacin mutanen da ke halartar karatun 'yan tsiraru ne waɗanda ba su wuce a kirga da 'yan yatsu ba a wancan lokacin mal albani zaria ya fara da kantar littafan mazhabin malikiya ne waɗanda aka saba karantarwa a wannan yankin namu na arewacin najeriya wato littafai irin su ahalari da ishmawi da iziya da risala sai kuma littattafan hadisai na ƙasa-ƙasa irin su bulugul maram da riyadu salihina da muwadda ta Imamu Malik. Bayan nan kuma sai wasu daga cikin littattafan Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab, musamman kitabun Tauhid da kuma sharhinsa mai suna Taisirul Azizul Hamid. Sai kuma wani masallaci da ake kira masallacin bakin dogo wanda ke cikaji a sabon gari Zaria. A nan Mamala Albani ya sami damar karantarwa. a inda aka fara karatun tafsirin alkur'ani mai girma da kuma karatun littafin Sayyid Bukhari. Mal Albani Zaria ya ɗauki tsawon lokaci yana gabatar da karatuttuka a wannan masallaci kafin daga baya ya daina karatu a masallacin biyo bayan wani saɓanin fahimta da ya shiga tsakaninsa da masu kula da masallacin sakamakon wasu abubuwa da ke da alaƙa da gudanar da masallacin. A farkon al'amari ba a ɗaukan karatuttukan a kaset, saboda haka ba mu da bayanai na keke da keke akan karatuttukan da aka yi a wancan lokaci. Sai dai mutanen da suka halarci wasu daga cikin karatuttukan suna ba da labarin irin yadda ake gudanar da darussan da kuma irin ƙalubalen da aka fuskanta a lokacin. Alal misali a unguwar Muciya, mafi yawan masu zuwa karatun matasa ne kuma galibinsu ba 'yan anguwar ba ne baƙi ne da ke shigowa daga wasu anguwanni galibin mutanen anguwar a lokacin suna jayayya da kasancewar mala albani zaria malami mai karantarwa mala albani ya taɓa labarta mana cewa mutanen anguwarsu ta muciya sun shayi masa izgili da jefar da maganganu da nuna rashin yarda da al'amarin karantarwarsa har yake cewa sai ka ji suna cewa mai kuɗin sauda ne wai ya zama malami ma'ana suna yi masa izgili suna kiran sunansa da mai kuɗi lakabin da mahaifiyarsa ke kiran shi da shi ita kuma su kira ta saudi maimakon saudatu har ila yau akwai masallacin kasuwar murciya kasuwar muciya wanda ke daura da kofar gidan marigayi alhaji a alitam kifa shine masallacin da ake ce masa aljami'u as-salafi shi wannan masallaci surukin mala albani ɗin wato marigaya alhaji alitin kifa Allah ya masa gafara shi ne ya gina shi kuma ya damƙa shi a hannun malam albani zaria an yi mana karatuttuka kala-kala a wannan masallaci daga ciki akwai karatun kitabu tauhid da akamul jana'iz da buƙayatul insan da asarimu battar da sharhul da sharhu wiƙayatul insan afwan da sharhu sunna da ma wasunsu duk a nan aka yi su a wajejen shekarar 1995 mal albani zaria ya fara zuwa tudun wada zaria don gabatar da karatuka an fara waɗannan karatuttuka ne a masallacin markazin salafiya ko kuma ƙaramar kudus kamar yadda ake kiran wannan masallaci a wancan lokacin. Masallacin shine ke cikin gidan marigayi Alhaji Sula Ringin, Allah ya gafarta masa. Ba shakka zuwan Mala Albani yankin tudun wada Zaria wani shafi ne sabo da aka bude a tarihin karantarwa da da'awarsa. Domin kuwa hakan ya taimaka sosai wajen ƙara yaɗuwar karatuttukansa da yawaitar adadin ɗalibai da masu halartar majalisinsa da kuma gamuwarsa da mafi yawan ɗalibai da suka zama 'yan gaba-gaba a sahun da'awa da karantarwarsa. Asalin tarihin fara zuwan Mala Albani Zaria Tudun Wada Zaria don gabatar da karatu ya biyo bayan wani ɗan rikici ne da ya faru tsakanin matasan Ahlus Sunna na Tudun Wada Zaria ɗin da mabiya Ibrahim Zazzaki masu bin aƙidar Shi'a Imamiyya. Yadda abin ya faru shine su waɗannan 'yan shi'a sun yi amfani da damar da suka samu a wancan lokaci na cewa mafi yawan mutane ba su fahimci munin aƙidar shi'a rafida ba wadda ta ginu akan tsinewa magabata da tayar da zaune tsaye da kuma kasantuwarsu wato sun yi ƙaurin suna akan tsageranci da rashin kunya da ta'addanci ga duk wanda ya ce da su kule 'yan shi'a sun yi amfani da wannan damar ne sai suka zo suka buɗe wani masallaci wanda ya jima a rufe ba a sallah a cikinsa wannan masallaci da suka buɗe shine dai masallacin gidan alhaji silaringin wanda ke titin maje a tudun wada zaria lokacin da suka buɗe wannan masallaci a farko-farko mutanen anguwar sun yi murna da hakan saboda a tsammanin mutane abin kirki ne suka yi so suke su raya masallacin to daga baya ko in ce tun kafin aje da nisa sai aka fara jiyo su suna ɓatanci ga manyan bayan Allah cikin sahabbai suna yi musu ƙage da shari da cin mutunci ga yawan damun mutane da suke yi da waƙe-waƙe ko kaɗe-kaɗe ana haka ne fa wata rana suka zo suna yin wani taro a wajen sai aka jiyo su suna ɓatanci ga nana Aisha Allah ya ƙara mata yarda to shine matasan anguwa suka yi kukan kura suka far musu suka tarwada taron daga wannan rana aka kwace masallacin daga hannunsu shine malam Musa Muhammad Sahabi ya jagoranci wani zaman tattaunawar da aka yi don yin shawara akan yadda za a raya masallacin da karatuttuka. Cikin ikon Allah, a nan aka cimma shawarar cewa za a dinga gayyato malamai mabambanta su dinga yin wa'azi da karatuttuka don a raya wannan masallacin. A nan ne aka bayar da sunan Malam Albani Zaria a matsayin ɗaya daga cikin malaman da ya kamata a gayyato. Hakan kuwa aka yi. Aka wakilta waɗanda suka je suka yi masa magana kuma ya amince. Allah cikin ikonsa da iyawarsa ya ba Malam Albani Zaria damar fara karantarwa a Markazin Salafiya cikin shekarar 1995 ta miladiya. A sanadiyar haka, Malam Albani Zaria ya yi karatuttuka da dama a Markazin Salafiya uh, kuma dama can dama ya yi karatuka da dama a Markazin Salafiya kama daga kan Aqidatul Bahawiyya, Isfatus Salah da tafsiri da manzilatu sunna da sayuwar bukhari da kuma lakcoci daban-daban a tsawon shekaru goma sha takwas ko sama da haka kaɗan da mala albani ɗin ya yi yana karantarwa a wajen da kuma cikin sabon ginin markazin salafiya na dindindin har ila yau a farkon shekarar miladiya ta dubu biyu da ɗaya Malam Albani Zaria ya fara gabatar da karatun sayin Muslim a masallacin su Malam Ibrahim Jushi wato Masjidu Sunna da ke tudun jukun Zaria da kuma Hikbatu min tarikh a masallacin Malam Awal Mai Shago wato masallacin da ake cewa masallacin Rahama wanda ke kusa da makarantar Nuhu Bamali Polytechnic a Magume Zaria. Sai dai waɗannan karatuttuka ba su yi nisa ba aka dakatar da su. bayan dawowa Malam Albani Zaria daga karatun da ya yi na digiri a harkar fasahar sadarwa a Jami'ar Kimiyya da Fasaha ta Gwamnatin Tarayya da ke Yola, sai Malam Albani Zaria ya ƙaura daga Muciya zuwa sabuwar anguwar rukunin gidaje da ake kira da gaskiya layout. A farkon al'amari gidan haya ne Malam ya kama kafin daga baya ya gina nashi. Karatuttuka kuma musamman waɗanda ake yi a masallacin gidan Alhaji Lawal Direba a 'yan awaki sai aka dawo da su wani masallaci da ke jikin wani gida a kusa da inda Mala Albani Zaria ya tare. A lokacin masallacin mallakar wani abokin malam ne da ake ce da shi Alhaji Muktar. A nan aka ci gaba da karatuttuka a ranakun Asabar da Lahadi. Sai dai wannan karatu shi ma bai jima ba aka ɗage shi daga masallacin sakamakon wasu mutane da suka yi ta firgita mai masallacin da cewa yana hauka ne zai ba albani masallacinsa in yayi wasa sai an jawo masa rigimar da za ta sa gwamnati ta kwace wajen daga nan sai ya ce a daina karatun a wajen yan wa masu albarka za mu dakata a nan saboda ƙudurin lokaci sai mu haɗa ku a silsila ta gaba insha Allah wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullah